أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi da da iyawar Allah da kaddarawa shi mun sake haduwa a wannan majalisi namu na tattaunawa akan fiqhu a cikin mazhabar al-Imam Malik ibn Anas Allah ta'ala muke roƙo ya ji kanshi da rahama yau kuma rana ce ta lahadi rana wadda ta yi daidai da asabar wadda ta yi daidai da hudu ga watan abril miladiya 2026 a wannan masallaci na markazul imam bukhari littahfiz alqur'ani wa dirasat islamiyya dan ci gaba da karatun wannan littafi mai suna al-akhdari matnul akhdari na wallafar wannan bijimin malamin nan al-imam الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري الله تعالى muke roƙo ya karbi ayyukan shi ya ji kanshi darhama wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi kafin muke ci gaba muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya muna bukatun mu na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba ya musanya mai ta kuma ta alkhairi ya biya masa wayanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙo Allah ta'ala ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani za mu tashi fadar mai littafi Allah ya gafarta masa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa yajibu alayhi hifdhu lisanihi min al fahsha'i wal munkari wal kalam al qabih wa ayman al talaqi wa intihar al muslimi وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي ملته يتي ويجب عليه ينا وجب أكم مكلف وند نوي وجب كنسا حفظ لسانه يسأر حلشنسا من الفحشاء دق الفاشا والمنكر دممونر مغنى ko kuma abin da yake abun kyama shine almunkar wal kalamil qabihi da zance wanda yake mummuna wa aymani talaq da rantsuwar saki wa intiharil muslimi da yiwa musulmi tsawa wa ihanatihi kuma da walakantar da musulmi wa sabbihi da zagin musulmi wa takhwifihi da tsoratar da shi fi gairi haƙƙin shar'iyyin a wani haƙƙi wanda yake ba na shari'ar musulunci ba wannan ababe da mai littafi ya tattaro ababe ne masu ɗimbar muhimmanci da ya waje ba kowane musulmi ya yi iya ƙoƙarinsa ganin cewa ya tsara kansa daga waɗannan abubuwa bala ya ce ya waje ba a kansa hifzu lisanihi mutum ya tsara halshensa domin halshe shine mabuɗi na kowace alfasha kuma shine mabudi na dukkan wani abun sabon Allah hisa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al-imamu tirmidhi ya fitar da shi yake ce masa habin shi amsik alayka lisanak ka kame halshenka a wani hadisi annabi yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kirki shine musulmin da musulmai suka kubuta daga cutarwa ta halshensa wa yadihi da hannayensa baya cutar da musulmai da halshe baya cutar da musulmi da hannayensa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin mu'adhu dan jabal da ya zano mai ababe gaba ɗai sai ya ce ala ukhbiruka bi malaki dhalika kulli shin ba za ka so in gaya ma abin da ke mallakar wa'annan ababe gaba ɗaya ba ma'aza ya ce bala ya rasulallah ina so ya annabin Allah fa aka zabi bilisani nafsi sai annabi ya kama halshensa wa ƙala kuffa alaika hada ya ce ka kama wannan kame wannan sai ce ya rasulullah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih yanzu ya annabin Allah mu za a kama mu da laihin abinda muke magana da shi kenan hatta da halshen da mutun ke magana da shi za a bai ukuba da shi annabi yace sakilatka ummuka ya mu'az asha wannan magana ba ta ba ya mu'az wa hal yakubbu an-nasa ila an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim shin yalla akwai abun da ke jan mutane giriri a cikin wutar jahannama face ababen nan da halussansu suka girba musu ai babu abun da ke kai mutum wutar jahannama sama da abun da halshen shi girba mishi da aka yan uwa mu yi kokari kada mu faɗi ko mu yi magana sai abun da yake alkhairi domin wannan shi ke ƙarfafa imanin mutum kuma shi ke ƙara wa mutum haiba da kwarjini a cikin mutane ya zam idan za ka magana ka faɗi alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru shi ne malam mai littafi ya yi ƙoƙarin nabbahantar da mu cewa wa yajibu alal mukallafi hifzu lisanihi ya wajaba akan mukallafi ya tsare halshensa ya ce min alfahsha'i daga alfasha su kuma alfahsha alfawahish jam'i ne na alfahsha'u alfasha su ne almuharramat duk abin da yake haramun ne to kai iya ƙoƙarin ganin ka tsara halshenka daga faɗin abin da yake haramun mummunan magana ka kare kanka daga faɗin mummunan magana da abin ƙyama na aiki domin Allah ta'ala ya ce a cikin suratul a'raf قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بتن kace lalle ubangijina ya haramta alfashoshi wadda ta bayyana da wadda ta boyu haramun ne Allah ya haramta abun da yake alfasha ce sannan na daga cikin hadisan da suka zo bayani akan hani da game da alfasha hadisin da al-Imam Tirmidhi Abu Isa ya fitar da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisal mu'minu bitta'an mumini ba mai yawan suka bane walal la'an mumini ba mai yawan tsinuwa bane walal fahish mumini ba mai alfasha bane walal badhi mumini ba mai wadin mummunan magana bane wannan al-imam al-albani ya inganta wannan hadisin wani hadisi annabi yace ya aishatu yace wa matar shi yake aisha inna allaha la yuhibbul fahishal mutafahish lalle Allah baya son mai alfasha mutunan da babu aikin da yake sai aikin alfasha to kaga shine nan malam yayi kokarin nuna muna mukame halshen mu kuma me ke kawo yawan alfasha yawan surutu yawan dumi domin idan mutum ya zan baya iya control in bakinsa daga dumi to zaka iske abin da ke fitowa bakin shi mafi yawanci babu alkhairi a ciki yasa ake son mutum ya zam yana da kawaici ba musulmi ba mai yawan surutu bane musulmi ba mai yawan magana bane babu kan gado ana son musulmi ya zama mai tsari akan magana idan zai faɗin magana ta zam durar ne abu abu ne mai tsare zai fito a cikin halshen shi kuma na daga cikin mafi girman sadaka musulmi su kubuta daga halshenka kada ka zama mai suka ga musulmai kada ka zan mai zagi ga musulmai mai faɗin mummunan magana akan ‘yan uwanshi musulmai ya ce wa aimanu talaq da rantsuwar saki malamai sun yi ma wannan maganar fassara guda biyu wasu sun yi mata fassara lugawiyyan wasu sun yi mata fassara shar'iyyan wa'anda suka yi mata fassara a lugar larabci suka ce wa aimanu talaq da rantsuwar sake domin at-talaq a lugar larabci yana zauwa ne da ma'anar al-irsal saki a saki abu sai suka ce da rantsuwar sake rantsuwa wadda bata da kan gado duk dan magana sai ka ce wallahi ya aka yace wallahi ba ai kaza ba wallahi ba ni nayi kaza ba to shine malam yace a wannan mahanga idan mu ɗauke ta a mahanga ta luga sai mu ce wa aymanu talaqi da rantsuwar sake rantsuwa wadda take sake babu kan gado duk dan motsi sai ka ce wallahi ina fata an fahimci wannan tare da Allah ta'ala baya kama musulmi da rantsuwar da bai kudurta a cikin zuciyar shi ba la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah baya kama ku da rantsuwa wadda kuka yi wadda take yasassan rantsuwa irin kamar misali ina kwana kace lahiya law wallahi muna lahiya lahiya law wallahi mataran go ba ni samai walla matsuru ba ni samai walla irin da yadda zabarmawa ke yi ko ba haka ba to malamai suka ce wannan ba laihi amma ba a so hakan ba mutum duk dan motsi ya ce wallahi duk dan motsi ya ce billahi ba a son musulmi da yawan rantsuwa wannan ga malaman da suka fassara aimanu talaq da lugan larabci a lugatan amma wanda suka kalle shi a mahanga ta shar'an ko kuma istilahan sai suka dau at-talaq shine saki na aure kuma wannan shine fassara mafi inganci domin tana fassara wasu hadisai ne daga cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aymanu talaq rantsuwar saki irin mutun ya rantsi da Allah matar shi in bata yi kaza ba ta saku ko kuma kai bako a gidanka kace idan bai ci abinci ba matarka ta saku wannan annabi an hana shi shine wa aymanu talaq kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithi wanda yake a malamai sun tattauna a kan shi annabi yake cewa at-talaqu yaminul fusaqi saki rantsuwa ce ta fasikai kuma ya wannan hadisin zaka isa shi a cikin mafi yawancin littattafan malikiya na cewa at-talaqu yaminul fusaqi sai dai al-imamu sakhawi ya ce lam aqif alaihi marfu'an wannan hadisi ban same shi marfu'i ba wala allahu mudrajan mai yiwa wannan hadisi mudraj ne kuma wanda ke karfafa wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi marfu'i wanda al-imamu ibnu asakira ya fitar da shi a cikin littafin shi annabi yake cewa ma halafa bit talaqi mu'minun mumini bai yi rantsuwa da saki ba walastahlafa bihi illa munafiqun ba a nemi a yi rantsuwa da saki ba sai munafiki bi ma'ana mumini baya neman a yi rantsuwa da saki sai munafiki yace karance da Allah matakka ta saku in ba ai kaza ba to ba a hakan to shine nan mai ahlar yace wa aymanu talaq ay yajibu alaihi an yahfaza lisanihi min al-halifi bi aymani talaq ya wajaba ga baligi wanda ya balaga ya kame halshensa daga rantsuwa daga ire-iren rantsarancen nan na saki kamar misali ya ce ya haramta matarsa idan ba ai kaza ba irin ya ce hiya alaihi haramun in fa'ala kaza au kaza matarsa ta haramta in yayi kaza da kaza ya ce wallahi in na shahura matata ta saku to kaga wannan shirme ne ina fata an gane wannan wannan duka suna daga cikin nazagatu shaitan fizge-fizgen nan da shaidan yake wa ɗan annabi adam kuma Allah ta'ala ya ce wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah su zama abun wasa a gare ku ayoyin Allah ba abun wasa bane aure ba abun wasa bane yasa zaka iske malikiya suna daurarawa ƙwarin gaske wurin bayani game da sha'anin sakin aure idan mutum ya ce ya saki matar shi saki dubu to sai a ce an gode riƙe dubu ba uku naka ne mu uku su an namu za a tabbatar mai da uku saboda sakin aure ba abin wasa ba ne irin yadda yau mutanenmu suka ɗauke shi abin wasa matar shi ya ce mu mini cokali da ta ɗauko cokali wurin ta bahi sai cokali ta waɗe ce anti talik na sake ki anti talik na sake ki kaga wannan abun ya zama wasa ko ya ce anti taliq in jalasti wa anti taliq in in qumti wai ya sake ta in tattahi tsaye ya sake ta in ta zauna to ya za ta yi wasu malamai suka ce in ba ta so auren ya mutu sai ta yi kwance ko ya ce anti taliq in kharasti wa anti taliq in baqiti ke na sake ki in ki hita waje kuma na sake ki in ki zauna cikin gidanka to ya za ta yi kaga duka ire-iren wannan ababe wasa ne da aure dole yanzu malamai sai su iya samu mahita akan wannan sai ta tsaya bakin ƙofa gida ta hidda ƙafa guda waje ta bar ƙafa guda cikin gida ita ba ta hita ba ita ba ta zauna ba kenan ba ta saku ba to duka ire-iren waɗannan ababe ya kamata mutum ya kiyaye kanshi game da wasa da sha'anin aure shine malai yace wa aymanu talaq da rantsuwar saki muka ce an yi mai fassara guda biyu wasu sun kalla mahangan luga suka ce rantsuwar sake tare da ba ita ce ma'anar da ake nuhi a nan ba rantsuwar sake Allah baya kama mutum da laihi da rantsuwar da bai kudurta ta ba to ba ita ake nuhi a nan ba لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أما حديثي يا إن كنت أتكم موضع نا الإمام مالك الإمام الحميدي يا فتر حديث ما لم بخاري دا مسلم دوك سن فتر دا حديث النبي كتوى من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت duk wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya shiru ba a rantsuwa da wanda ba Allah ba ba ka rantsuwa da kallabin kakakka ba ka rantsuwa da rawanin sarkin garinku ana rantsuwa ne da ubangiji Allah mahalici guda ɗaya shikenan man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya shiru wantiharul muslimi ya ha ya wajaba mutun ya kame halshen shi da yi wa musulmi tsawa wa ihanatihi da walakanta musulmi domin musulmi ɗan uwan musulmi ne hadithi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimu akhul muslimi musulmi ɗan uwan musulmi ne la yadhlimahu la yadhlimuhu kada ya zalunce shi wala yakhdhuluhu kada ya yarbar da shi wala yahqiruhu kada ya kaskantar da shi ba a kaskantar da musulmi dan kafi karfin shi ka tamuke shi ka amshe kudin shi musulmi dan uwan musulmi ne bai kamata ka yi mishi tsawa ba bai yi ma komai ka bashi tsoro bai yi ma komai ba ka dinga yi mai barazana bai kamata ba wantiharil muslimi wa ihanatihi da walakanta shi ba a walakanta musulmi Allah ya girmama dan annabi Adam yake cewa walaqad karramna bani adama Allah ce haƙiƙa mun karrama dan annabi adam Allah yace na karrama shi kai kuma yanzu ka zo ka walakanta shi isa zaka iske babu mai kimanta mutun sai dan gidan kima babu mai walakanta mutun sai wanda yake ya hito daga gidan walakanci mafi yawanci ba duka aka taro aka zam ɗai ba amma za ka iske wani kuma ya hito daga gidan kima amma kuma yana walakanta mutane bai san darajar mutane ba isa wani yake cewa da inda ka ga ɗan gidan kima ɗan gidan manyan mutane da karamci yana walakanta mutane to in allah ya so za ka iske wani tosane ne aka samu a cikin gidan mai yiwa uwar shi ce abba ɗiyan manyan mutane ba ko kuma dai an dai samu wata nasaba wadda dai ba ta manyan mutane ba sai ya ɗosano daga nan amma shi ɗabi'ar ɗan gidan manyan mutane ya girmama ya girmama mutane ya san darajar mutane ya san musamman darajar mutum mutum yana da kima amma zaka iske wani yau saboda rashin sanin kimar ɗan annabi adam yana walakanta shi da maganganu yana walakanta shi da ɗabi'u da abin da ya kama da wannan me yawan mutanenmu a yanzu yanzu kadiba kaga irin yadda yau wasu daga cikin masu hannu da shuni suka walakanta al'umma musulmai musulmi su yi layi bakin gidansu don a ba su kwano ko kuma moɗa ɗaya na shinkafa su sha rana wata ma ta a nan aurenta zai mutu mijinta bai san ta zo neman taimakon kwanon ko kuma moɗa guda na shinkafa ya laya su bakin ƙoha gidan shi wai don a ce yana hidda zakka ka zo ka ji zakka dubu ɗaya dubu ɗaya wani zakkan naira ɗari biyar biyar ai na baku labari mai zakkar dala 40 dala 50 dala 100 to wannan ina kimanta dan annabi adam yake idan baka tashi hidda zakkar baka bari hakka tashi amma zakkar dala 20 20 dala 30 30 wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata mu sake dubawa kuma mu je wurin malamai na Allah su gaya muna gaskiya domin inda matsalar take tana da alaka da malamai shi wani malami ba zai iya gaya wa mai kuɗi gaskiya ba ya ce to alaji ga abin da Allah ya ci ko kai ko kaka yi wai an ce wani mai kuɗi zai fidda zakka sai ya ce ma malam idan zan fidda zakka wa ya kamata in bada in bashi sai mala ya ce ka ba mafi kusanci zuwa gare ka wanda ya kowa kusa gare ka to shi mai kudin yana ganin matar shi ta yi kusanci zuwa gare sai ya bata shi kuma mala yana ganin ya yi kusanci ga kowa dan shi suke zama tare da alaji da sahi da rana da marice yanzu aka yi kwana biyu wata ɗaya wata biyu malam bai ji moci ba ya ce wai alaji haƙƙin nan da ka yi magana kwanan ba ya ce eh ba cewa kai in ba wanda ya kuwa kusanci garan ba ai na ba matata a'a malam ba haka ake nubi alaji ce to malam kai kace in yi isa so tare da malamai za su kada masu kuɗi cikin wuta ba sani ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ƙarshen zamani ya zo wa'anda za su yi fatawa su ne jahillai domin Allah ta'ala zai ɗoke malamai da mutuwarsu inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yaqbiduhu minan nas Allah ba haka ne zai cire ilimin ba daga zukatan malamai sai dai yaqbiduhu bi qabd ulama Allah zai karbe ilimin ne da ɗoke malamai hatta idza lam yubqi aliman yubqi alimun sai ya kai inda ba a bar malami ko ɗai ba ko kuma hatta idza lam yabqa aliman sai ya zama inda babu malami ɗai da yayi saura ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan sai mutane su doki wasu kanu manyan mutane shugabanni su zam jahilai fa aftau bi ghairi ilmin su tafatawa babu ilimi fa dallu wa adallu su batar dama su batattu ne su tafatawa babu ilimi irin yadda yau kowa ya makan shi fatawa ya zaune illa man rahima rabbi kowa jin yake shi ma malami ne yayi makan shi fatawa kuma yayi kokarin samun dalilai akan wannan fatawar isa ya kamata mu dinga komawa ga malamai na Allah duk lokacin da wani abu ya ya rikice mana kada mu yarda da wayannan malamai yan kalkali malaman social media mu tambayi malamai na Allah al'ulama'ur rabbaniyun malamai na Allah idan muna buƙatar tambaya mu nemi malaman Allah malamai masu yi don Allah ba malaman ƙyalƙyali ba malamai masu ikhlasi a cikin ibadarsu don haka malai ya ce wajibi ne ka tsare kanka daga walaƙantar da musulmi wasabbihi da zagin shi sibabul muslimi fusuqun annabi ya ce zagin musulmi fasikanci ne kada ka zagi musulmi wa takhwifihi kuma ka kame daga tsoratar da shi fi gairi haƙƙin shar'iyyin a wani haƙƙi wanda ba na shari'a ba kenan haƙƙin shari'a ya kamata a tsoratar da shi kamar misali kaga baya sallah ko baya sallah cikin lokaci sai ka bashi tsoro ka ce wallahi idan baka sallah cikin lokaci ka kiyaye wutar Allah ka bashi tsoro to wannan ya halitta amma duk wani haƙƙi wanda ba na shari'a ba bai halitta ba fi gairi haƙƙin shar'iyyin a wani haƙi na shari'a kada ka bashi tsoro kamar ka shige cikin ɗaki cikin ɗaki mai duhu ko zaure mai duhu sai ya ko ka ka bashi tsoro wannan bai halitta ba ko kuma ka yi kukan musa don ka bashi tsoro don ka sai yana tsoron musa wannan duka haramun ne ina fata an gane wannan fi ghairi haqqin shar'iyyin a wani haƙi wanda yake ba na shari'a ba kamar yadda wani hadisi wanda al-Imam Ahmad ya fitar da shi da alimamu abu dawud da alimamu albayhaqi alimamu hannad ya fitar da shi annabi yake cewa la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima bai halitta ga musulmi ba ya tsoratar da musulmi ya ba musulmi tsoro bai halitta ba malam ya ci gaba da cewa wa yajibu alaihi hifdhu basari basarihi 'anil nazari ila al-harami ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد wal bughdu wa ru'yatul fadli ala al-ghairi malan yace wa yajibu alaihi yana wajaba akan mukallafi wanda nauyi da wahala ta hau kanshi na taklifi hifzu basarihi ya tsare ganinsa anin nazari ilal haram game da kallo zuwa ga haramun ka kame idonka daga kallon haramun Allah ya ce kullil mu'minina ya guddu min absarihim ka ce ma masu imani su kange ganinsu wa yahfazu furujahum su tsare al'aurarsu mutum ya kame ganinsa daga kallon haramun kada ka dinga kallon haramun a cikin salula haramun a cikin hili haramun a duk inda ya kama da wannan wajibi ne musulmi ya kame ganinsa daga kallon haramun wala ya hillu lahu bai halitta ga musulmi ba an yanzura ila muslimin yayi dubi zuwa ga musulmi bi nazaratin tu'zihi da wani irin kallo wanda yake cutar da musulmi bai halitta ba ka harare musulmi babu li babu la bai halitta ba hararen musulmi illa an ya kuna fasikan sai in ya kasance fasiki ne fasiki shine wanda ya bar umarnin Allah ko kuma ya karkata daga barin da'ar Allah ya tahi zuwa ga saba ma Allah kamar ya rashe dan yayi fasikanci ya saba ma Allah to in ya zan fasiki ne fa yajibu hijranuhu ya wajaba a kaurace masa dan haka nan malam yana nuna muna wajibi ne ka kame ganinka ga duk abun da bai halitta ka kalla ba a shari'a sawa'un kallon namiji ne ka tsura ma namiji ido ka ji kana son shi haramun ne babu soyayya tsakanin namiji da namiji ka ji wai kana son shi kamar irin yadda kake son mace ita ma macen ma haramun ne ka tsura mata ido kai ta kallonta kal'amradi malaman malikiya suna kawo al'amrad al'amrad shine wannan namiji wanda baka iya bambanta shi da mace dan saurayi mai kyawun kallo wanda bai da gashin gira gashi nan dai gashi bai hito mai ba huskar shi lumui lumui kamar ta mace lumui lumui za a ce ko luwai luwai to shi al'amrad alwasim mai kyawu wanda idan ka karanta littattafan malamai za ka iske akwai malaman da suka mutu wurin son al'amrat Allah ya tsare mu wai ya mutu wurin yana son namishi yana soyayya da shi Allah ya tsare mu da irin wannan haɗari idan ka karanta al-madkhal na ibn al-hajj ya kawo bayani na al'amrat ko kuma ka yawaita kallon mace wadda ba muharrama ka ba ba kauna ka ba ba yakka ba kai ji kana son ta dan me zaka ce kana son ta armenta zaka yi haramun ne kallo na shawa haramun ne kuma ya kamata musulmi ya kame ganinsa domin gani wani mashi ne mai guba wanda iblis ke halbawa a cikin zukatan mutane da ka ce ka kalla to za a harba ma wani mashi a cikin zuciyarka dole ka ji kana so hissa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ali ya ali inna laka kanzan fil janna lalle kana da wani taska a cikin aljanna wa indaka dhu qariniha fala tutbi'in nazara nazara annabi ce kada ka bi kallo da kallo fa inna ma lakal ula wa laysat lakal akhira kallon farko naka ne amma ba kallo na gaba ba naka bane ka tsura ido kai ta kalle kalle wannan ba aikin musulmi bane yarinya ta huce ka kalle ta kuma ka ƙara ka kalle ta kai ta kallon ta sai ta sha kwana wannan ba aikin musulmi bane yasa Allah ta'ala yace ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san abin da idanu ke yaudara suke khiyana irin mutun yana kallo sai kamar ba kallo yake ba wannan duka Allah ya san shi ai ba za ka ɓoye ma Allah ba la takhfa alaihi khafiya ba abin da ke ɓoyewa ga Allah dan haka al-Imam Ibn Qattan yake cewa ijma'i na malamai ya tafi akan cewa gani shine babban musiba kallo domin duk musiba tana da tana da alaka da kallo ne da haka al-Imam Ahmad yake cewa idza khafa al-fitnata idan mutum ya ji tsoron fitina to la yanzu kaka kalla ekkalas ikku ce kamma ka kalle ta an matsan tilasta muku sai kun yi APS idan kun ka hito APS kamma ka tsura mata ido eh harkar gabanka kakkace sai ka kalle ta gaba da baya a wannan ba aikin ka bane ko yarinya ta huce kai ta kallonta kana waccan ɗewa ta a can ɗaya tankuta to ina ruwanka da ko ɗewa ce ce haramun ne kake malal an gane musamman yanzu muna cikin wata duniya ta social media abubuwa duka sun hargice kana iya shiga cikin facebook abinda baka son gani a baka shi to da inda kaga abinda baka baka son gani kakka dawo tahi in ka dawo kai sabo Allah amma an nuno ma abinda baka so dama mazani ne na wurin su yahudawa ba su yarda su barka haka nan ba duk aikin da za a yada aikin alkhairi a wuri to suna kokarin su tusa su ma nasu fitina a ciki da haka wani malami yake cewa kullul hawadithi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustasghari sharari kam nazratin ahdathat fi qalbi sahibiha fi'l sihami bila qausin wala watari yace kullul hawadithi duk wata fitina ta duniya mabdaha minan nazari tana farawa ne daga kallo duk wani bala'i da ake isa zaka iske ai zina ta karamta ga makaho ka taba ji an kama makaho gidan mata amma ana kama kurma ko ba haka ba amma ya ya karamta kaji an ce ga makaho an kama shi gidan mata saboda bai magani ba bale ya sha'awa shine yace kullul hawadith mabdaha minan nazari duk wata fitina farkonta daga kallo ne wa mu'zamun nari yace mafi yawan huta min mustasghari sharari tana farawa ne da yan baskin na yan kanana yanzu ne zaka iske karmami na na, kara ai san karmami ko to sai ka iske huta tana ta baski bakin wurin da ka kawa sakakin ka dawo zaka iske huta ta kama yace kam da yawa nazaratin kallo ahdathat fi qalbi sahibiha ta harar a cikin zuciyar ma'abucin kallon fi'ila sihami irin aikin nan na mashi bila ƙausin ba tare da baka ba wala watarin ko kuma igiya ai so tari da yawa zaka iske kallo ya haddasa wata fitina wadda bata da magani sai kaga ya zauna yana kuka dan yana son ta me ke kawo da bai ganta ba da yayi kuka na bai kuka ba ko ba haka ba to don haka jama'a mu kiyayi kanmu da yawan kallo baka ma ganta ba bale ka fitintinu da ita baka ma ganta ba i kokari ka hana kanka daga yawan kalle kalle na yan mata i kokari idan kuma ka gani ka kauda kanka kada ka zama mai yawan kallo don haka al-imamu iyad yake cewa an-nazaru ila al-wajhi was-subyan kallon huska da kallon 'yan yara ala wajihin lazzati haram in dai kallo ne na ka ji daɗi haramun ne ka kalli mace wai ka ji daɗi ka ci kai ka ga wata ƴan fara ina ruwanka da ƴan fara ina ruwanka kauna uwa ka ce me alaka ka da ita ci kai ga wata ƴan fara can ta sha kwana ina ruwanka da ita to duka abin da ke kawo wannan fitina ce ta shedan za ka iske salihin bawa idan ka sami hannu ga baki baya cizawa amma da ya ga ihora sai ya ta abun nan duk ya rikice ko ba haka ba sai ihora wa qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace an-nazaru ilayhi haramun kana bi shahwatin aw bi ghairi shahwa uminati min al-fitnati aw lam tu'man malan nawawi yace kallon amrad kallon mace da namiji wanda yake baya da gashi haramun ne an kalla ne don sha'awa ko ba don sha'awa ba an amintu ko ba amintu ba wannan kuma shine abin da al-Imam Ibn al-Qassar al-Maliki ya tafi akan shi da al-Imam Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i suka ce malamai sun yi ijma'i gaba daya akan haramcin kallon mace sai da sharuɗa za ka aure ta to kana iya kallonta kallo guda kuma ya isa ba ka ƙura mata ido ba kamar tele gane ka ƙura mata ido kamar tele la ai ba haɗe ta za ka yi ba kallo guda yana iya baka sura duk abin da ya kamata al'ula lak wal'ukura laisat lak kallon farko shine naka amma na biyu da kayi shi da sha'awa to an samu matsala kuma kuma dan ka kai sadaki ba shi ke nuna cewa ta zama matarka ba sadaki baya halitta ma biyar mutane irin yadda yau wasu suna nan suna son su yi banna a cikin addinin musulunci wallahi duk wanda ya saken yayi ma al'umma fatawa akan ƙarya da kuma bata a ranar lahira zai shaka shi wai ka ce idan ka kai sadaki kana iya yin kaza kana iya waye baka wannan damar sadaki baya halitta ma ɗiyan mutane ba halaliyar ka bace haramun ne irin wannan zaka iske har ya kai ga banna saboda ya kai sadaki wai shi yana jin matar shi ce wai ya gaya ma matar ka ce ai so tari da yawa mutum yake kai sadaki kuma wani ya zo ya aure yarinya ko ba a samu haka nan to shine yace wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin bi nazratin tu'dhihi illa an yakuna fajiran aw ta nuskha sai in ya zan fajiri wata nuskha illa an yakuna fasikan sai in ya zan fasiki fayajibu hijranuhu to shi fasiki ya wajaba a kaurace masa wayajibu alaihi ya wajaba ga mukallafi hifdhu jami'i jawarihi ya tsare dukkan gabubuwansa dukkan jikinka ka tsare shi gaba ɗai jikinka kada ka yi wasa mastata a gwargwadon iyawak aljawari awamilul jasadi gabubuwa min yadaihi hannayenka wa rijilaihi da tunanuwansa da sauransa ɗa guda ana ce mai jariha kenan ya wajaba musulmi ya tsare halshensa da idanuwansa da kunnuwansa da cinanuwansa da hannuwansa da cikinsa da farjinsa kada ya yi saken ya aikata wani abu wanda yake na asha da wannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani yaro ya gulamu inni u'allimuka kalimatin yace ya kai yaro ni zan koya ma wasu kalimomi ihfazillah yahfazka tsare Allah ya tsare ka ka tsare dokoki Allah sai Allah ya tsare ka ihfazillah annabi yace ma yaro ka tsare Allah tajiduhu tujahaka zaka iske Allah a gabanka idza sa'alta fas'alillah in zaka roka kada ka roki kowa sai Allah ba wani makhluki da ya isa ya baka in ba Allah ba mutum idan ka tambaye shi gajiya yake amma Allah baya gajiya wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wa alam ka sani annal ummata law istama'at da al'ummar duniya gaba daya rankatakab za su hadu ala an yanfa'uka bi shay'in su amfane ka da wani abu annabi ya ce lan yanfa'uk basu isa lam yanfa'uk basu isa su amfanar da kai illa bi shay'in sai da wani abun da kad katabahu Allahu lak Allah ya rubuta shi ba wani abu da al'umma za su iya yi ma to shine yace wajibi ne mukallafi ya tsare dukkan gaɓoɓinsa wa an yuhibba lillah idan za ka so ka so dan Allah wai dan mi kake son wane ya ce wallahi dan dan Allah isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan mutum ya ce ma dan uwan shi inni uhibbuka fillah ka ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi Allah da ka so ni dan shi shi ma ya so ka kenan ana son mutum dan Allah an gane wannan don haka ka so mutum ba don komai ba sai don Allah wa an yuhibba lillahi wa yubghida la yayi kyama don Allah dan mi baka son wani ya ce wallahi saboda baya son addini baya sallah dan mi baka son wani ka ce wallahi saboda bai da aiki banda sauraron waƙoƙi bai da aiki banda rawa bai da aiki banda bakala da swata da abun da ya kama da wannan wa yarda lahu kuma ya yarda dan Allah wa ya ghadabu lahu yayi hushi in an taba Allah can wa yubghidu yayi kiyayya dan Allah wa ya'muru bil ma'ruf yayi umurni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkari kuma yayi hani daga mummuna wannan shine abin da ya kamata musulmi yayi kokari domin Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari Allah ya datar da mu Allah ya ce wa ya harumu alaihi yana wajaba akan mukallafi alkadib ƙarya haramun ne mutum ya yi ƙarya musulmi ya kamata ya zan mutunan kirki kada a yarda mai ya yi ƙarya bai kamata musulmi ya zan mai ƙarya ba bai kamata musulmi a same shi da yawan ƙarya a cikin maganganun shi hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wal kadiba ka shedinku da ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur ƙarya tana shiryarwa ne zuwa ga fajirci wal fujuru yahdi ila an-nar shi kuma fajirci ba inda yake kai mutun sai wuta wama yazalu al-abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum bai gushi yana ƙarya yana kirda don ƙarya sai an rubuta shi wurin Allah makareci la haula wala quwwata illa billah kawai a rubuta ka wurin Allah wane dan wane kai yanzu wanda aka rubuta makareci ne a wurin Allah da ganin ka ina yi me ya makoma shi ai ba sai an gaya ma ba khalidina fiha malam sai in yayi wani abun kware wanda zai tsamo shi daga wutar ƙarya Allah ya tsare mu daga ƙarya kuma na daga cikin mafi hadarin ƙarya mutum ya yi ƙarya don a yi dariya ya sharara ƙarya mutane su yi dariya wannan ya yi kowa bala'i a duniya shi kawai son yake ya sa mutane dariya sai ya shiryo labari wanda ƙarya ce bai da kan gado kawai don koyi dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin mafi haɗari a duniya haɗarin ƙarya musamman na ka sa mutane dariya wannan akwai matsala jama'a Allah ya kare mu walgibatu da gigara haramun ne annabi ya ce a hadisin da alimamu abu dawud da tirmidhi alimamu muslim ya fitar da shi malam nasa'i ya fitar da hadisin ya ce ataduruna malgibatu shin kun san menene gigara suka ce allahu wa rasuluhu a'lam allah da annabi suka sani qala dhikruka akhaka bima yakrahu abinda a gigara shine ka ambaci dan uwanka da abinda bai so shi a gigara abinda bai son ka ambace shi da shi to gigara ce ina fata an gane wannan an gane ka ambaci dan uwanka da abinda bai so kamar ka ce mai mai katon kai kwarai da gaske shi a gigara zikruka akhaka bima yakra ai ba yadda kuke fassara ta bane cewa a a gigara ai abu babu mutun na ai gigara shi ina ko yana nan kai gigara shi in dai bai so da yana nan da babu shi nan duka gigara a sunansu ina fata an gane wannan zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da bai so misali babu shi nan sai ka ambaci abubuwan da duk in yana na a ce maimaita baka in maimaita su to shi ya kai gigar malam kila aka ce ara'aita in kana fi akhi ma aqul to annabi ya kake gani da a ce abubuwan da ni faɗa akan dan uwana haka yake kamar in ce mai katon kai kuma dama yana da katon kai ko mai katon ciki dama yana da annabi ya ce in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu ka gigar shi inda bai so wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu bahattahu ka ka tozarta shi kai mai kiri albuhutan kai mai kiran ƙarya bai da abukace yana da shi aka jama'a mu kiyaye gigara wala yaghtab ba'dukum ba'da kada dayan ku su yi gigar sashi ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum shi yanzu dayan ku yana son ya ci naman dan uwan shi yana da rai ku kyamaci wannan ku kyamaci cin naman dan uwan ku musulmi ya huce kawai kai ka samu abun tattaunawa ya zam tsoka abu tamina ya Allah kada ka samu zamtsoka abu tamina ga 'yan uwanmu musulmai ya huce majalisi ya zan ba hirar da aka sai hirar shi matsala ce jama'a da aka jama'a mu kiyayi gigara wannamimatu da annamimanci kun san annamimanci ko eh ai an san annamimanci malam ba san annamimanci ba hadawa hadawa ne da wani ka kwashe maganar wane ka ce wai ka ji abin da ya ce kuma ƙarya kake wallahi bai ce ba haɗawa ne matukar dai ka san wannan abin zai haɗa su inda ka san abu ne wanda zai zama ummul haba'isi da abbul haba'isi na bala'i to kakka faɗe shi kada ka yi saken ka faɗi abin da zai haɗa musulmi da musulmi shine annamimanci kuma azabar mai annamimanci tana da tsanani a cikin kabari annabi ya ce la yadkhulul jannata namamun ba ya shiga aljanna annamimi annamimi ba ya shiga aljanna ga wasu mutane guda biyu annabi ya zo bakin kabarinsu ya ce innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin ana yi musu azaba ne ba wani babban abu suka yi ba a idon mutane bala innahu kabir wannan hadisi na riwayar Ahmad ya tabbata abinda suka yi babban abu ne ce wadda annabi yayi bala ku bar wannan zance innahu kabirun lalle abinda suka yi babba ne amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima dayan su yana yawo da annamimanci wa amma al-akhar guda fa kana la yastatiru min al-bawli in yazo zai bawali baya sitirce jikin shi gaban kowa sai ya hiddu al'auran shi yana bawali da tsaye babu kuma babu tsoron Allah malamai suka ce wa ma yu'azzabani fi kabirin ai fi za'mihima su a rayawa su ganin suka ai ba wani babban abu bane hisa annabi yace ala unabbiukum mal ibda annabi yace shin ba za ku so in ba ku labarin me ake ce ma ibda kiran ƙarya ba hiyan namimatu ita ce annamimanci alqalatu bainan nas wanda ake faɗa cikin mutane alkadhib wal buhtan kiran ƙarya da ƙarya shi ake ce ma abda daga abdahu ne ramahu bil abda ya jihe shi da maganar banza Allah ya kare mu aka mu kiyaye wannan wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne da'ifi a cikin shi akwai wani marawaici da ake cewa shahar ibn haushab annabi yake cewa almashauna bin namimati annabi ya ce ala unabbiukum bi shirarikum shin ba za ku so in ba ku labari mafi sharrin ku ba suka ce eh annabi ga ya muna su waye mafi sharrin mu sai ce almashauna bin namimati masu tahiya da annamimanci almufarriquna bainal ahibba masu rabe masoya wannan ga aka bar ta'arifin shi ne masu rabe masoya yazo ya dauko magana wane ya ce kaji abinda malam wane ya ce kanka ka ai ya gama da kai dan ka hada wada Allah ya kare mu to da haka mu kiyayi annamimanci to shine malam yace walkiburu da girman kai musulmi yake yayi girman kai haramun ne wal ujubu da birge kai ka ji ka birge kanka kai ga kanan kai ma tero na ce shege ne ba haka suke ba war riya'u da yin abu dan a gani riya was sum'atu da yi dan aji duka wannan haramun ne wal hasadu da hasada ita ma hasada haramun ce Allah ya kare mu daga hasada wanda hasada da yawa yau al'ummanmu suna wasa da kan sha'anin hasada Allah bai baka dama ba ya ba dan uwanka dama sai kai ta ganin kyashin wannan damar kana kokarin lalata aikin shi saboda kai baka samu damar ba radda ka samu dama kuma aikin shi sai ya zama aikin kwarai nawa nawa ne daga cikin musulmai waɗanda za su lalata aikin ƴan uwansu saboda Allah bai ba su irin wannan damar ba yanzu radda Allah ya ba su irin wattan dama sai su ga cewa kai sai su hime kora shaha da can wannan aikin hasada e kiyayya ana ganin baka yi dan Allah ana ganin kaza ana ganin kaza saboda hasada aka mu kiyaye kanmu daga hasada wani zaka ga yana kokarin lalata aikin mutun yace aire yace ai ba dan Allah yake ba ai kaza ai kaza ai kaza amma shi duk da ya samu dama sai kaga ya huce shi in an ka mai magana sai ya dare ya ce a ai ba ku gano ba ne da can hasada ce ta ruhe mai ido ba ya iya gayin alkhairi akan dan uwan shi idan Allah ya ba dan uwarka dama ka ji daɗi ka yi farin ciki kai ma wata ran zai baka damar domin shi arzikin Allah ba hake yake ba ga mutane ki kidayayyu arzikin Allah yalwa gare shi yana arzita wanda ya so ina fata an gane wannan da haka ka yi haƙuri mai yiwa lokacin cin arzikinka ne bai yi ba mai yiwa lokacin jin daɗinka ne bai yi ba yi haƙuri rayuwar haka take lokacin da jin daɗinka ya yi sai ka more ka mori rayuwarka amma kada ka yi hasada ka yi fatan gushewar ni'imar ɗan uwa da Allah ya mai ni'ima ta gushe kai baka samu gushi bai samu ba ina fata an fahimci wannan wal bugudu da ƙeta ba a son musulmi ya zama ƙeta ka dinga ƙeta ɗan uwanka musulmi wasu malamai suka ce da ƙyama ka ji kana ƙyamar musulmi ba ka son shi a shi musulmi so ake soyayya ake so ta zam tsakaninka da ɗan uwanka musulmi wa ru'yatul fadli 'ala al-ghairi da ganin ka hewa ne ba a son musulmi ya ga ya hewa ne an gane kai kullum kaga cewa kahewa ne albughdu shine diddul hub kyama kishi so kaji ka kai kiyayya da wani baka son shine albughdu shi kuma alkibru shine baturul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine kin gaskiya da walakanta mutane da renin mutane kuma da al-Imam Muslim ya fitar da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine kin gaskiya ga gaskiya kana gani kiri-kiri sai ka kauda kai kace ba gaskiya bace da rena mutane shine girman kai to dan haka mu kiyayi kanmu da dukkan waɗannan abubuwa wa ru'yatul fadli 'ala al-ghairi da ganin kahewa ne kullun ka dinga ganin cewa kai ma har yanzu da saura bari jin kahewa ne kana jiji da kanka wal hamzu wal lamzu da zumde da nune haramun ne Allah ta'ala ya ce wailun li kulli humazatin lumaza karan azaba ya tabbata ga dukkan mai zumde mai nune haramun ne musulmi ya yi ƙoƙari ya kara kansa daga wannan musiba ta alhamzu wallamzu wanda yana daga cikin musibobin da yau illa 'yan kaɗan shi alhamzu malamai suka ce shi ne mutunan da ke aibantawa mai shiga a cikin mutuncin mutane shi ake cewa alhamizu al'ayyabu mai yawaita aibantawa shi kuma allamzu shine mutunan da ke suka da aibantawa da gigara wasu ka ce a'a alhamzu shine atta'inu mutunan da ke suka da da zumɗe allamzu suka ce nune wasu ka ce al'aksu shine mutunan da in wani abun gigara ya zo sai mu baki tuntu ya nuna ya ce ga can ga can da bakin shi kun gane ai kaba kaga eh huwa haza ina fata an gane wannan shi ko nune irin ka kyankyawa za ka ce ga can ga can wannan duka haramun ne Allah ta'ala ya kare mu ya kamata musulmi ya kare kanshi da dukkan waɗannan al'amurra zumɗe ko na'am dukkan siffofi ne daga cikin siffofi masu muni ga musulmai Allah ce hammazin masha'in binamim a wata aya yace wala talmizu anfusakum kada ku aibanta sashen ku da sashe kada ka zama haka nan Allah ta'ala ya kare mu musulmi bai kamata ya zama ya siffantu da wa'annan siffofi masu muni ba musamman tare da 'yan uwan shi musulmai mala ya ci gaba da cewa mi ha wala abathu da wasa ba a son wasa domin ba a zo duniya wurin wasa ba musulmi ba dan wasa ya zo duniya ba ba a zo duniya dan wasa ba an zo duniya ne dan abauta wa Allah ta'ala to da kada musulmi ya dau wasa wani abun aiki baka da aiki sai kwallo wasu malamai suna ganin hatta da yawan dariya bai kamata a samu musulmi da ita ba da yawan surutu bai da komai sai kyalkacewa dariya bai da komai sai yawan dumi idan kana son ka ga ya samu lambar yabo wurin surutu yadda ka san cicili an gane to ba a son musulmi da yawan dumi to shine malam yace walla abasu da wasa wasukhriyatu da izgilanci sukhriya izgili ka dinga yin musulmi izgilanci kana ta dibi tuwahin shi wannan duka ba aikin musulmi ba ne musulmi ba a son shi da wannan a musulmi ana son shi da istiƙama a cikin addinin shi ba a son musulmi da izgilanci a sukhriya ita ce alistihza kamar da Allah ta'ala ya ce a cikin suratul tauba wala in sa'altahum la yaqulun la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum idan aka tambaye su sai su ce a muna dan wasanni ne nakhudu wa nal'abu muna dan kutsa muna wasa ce musu da Allah da ayoyin Allah da annabin Allah kuke ma izgili kada ku kawo hanzari kun kafirta bayan imaninku wannan ayar aka ce ta sabka ne a cikin munafukai wa'anda suka ce kai ku dibi mahaddata alqur'ani sun yi kowa cin tuwo wasa suka yi suka ce wai ce mu mahaddata alqur'ani kai gaskiya malaman ga sun yi kowa katallon mu Allah ya ce sun kahirta haka mu kiyaye wannan izgili da wasanni ba abun wasa bane a cikin addinin musulunci irin yadda yau zaka iske malami wani ya dau malami abun wasa da yayin malami izgili a dauri iyaye da kakanni idan kaji sun ce malami abin kiyo sun ɗau maganar da jiddiya duk abin da mutum ya samu jin yake akwai haƙin malami a ciki amma yanzu wani kawai dan izgili ya ce kai malami a bako na Allah eh dan an rena malami wai malami kai ita zama a baka na Allah ita nake ce ma ƴan uwa du'at abokan da'awa kakka yarda ka zauna a baka na Allah wai masu kudin suna to malami a baka na Allah ya samu wata tsohuwar jikka ya baka kamar ya ya samu wata tsohuwar dubu guda ya baka wai malami a baka na Allah to ita jira a malami da sana'a aka san shi malami ba a san shi ba da rashin hadafi rashin buri a rayuwa malami tsari gare shi a rayuwar shi ka tsara rayuwarka ka zama rayuwarka tana da tsari ba haka nan ne kake birin kyaduwa ga kanan baka da tsari kana nan kana shirme a musulmi ana son shi da tsari musamman malami Allah ta'ala ya datar da mu to dan haka a sai mu dakata anan sai mu tashi wa ya harumu alaihi ko akwai saura ina ne ai ina ganin kaɗan ne ne sauran yana shiga injiniya diba muna yana shiga wa ya haramu alaihi zina ya haramta musulmi ya yi zina wannazuru ilal ajnabiyyati haramun ne ya dinga kallon mace ajnabiya wadda take ba muharramar shi ba ba kaunar shi ba ba yayin shi ba ba uwar shi ba ba kaunar uwar shi ba haramun ne ya kalli ajnabiya wattalazzuzu bi kalamiha haramun ne ya dinga jin dadin muryarta kika wancan muryar ki dadi kamar ya dadi ga muryarta attalazzuzu bi kalamiha haramun ne attalazzuzu bi kalamiha haramun da aka mata mu gano shi jama'a irin yadda yau samari zaka ga an yi an yi apel ya koma gehe yana yana lumshi yana lilo yana ka wancan muryar ki wallahi kamar ya muryarta haramun ne wannan والتلذذ بكلامها ايه وهذا ليس واكل اموال الناس بغير طيب النفس da cin dukiyar mutane ba da jin dadin ransu ba ka ci dukiyar mutum ba cikin san dadin ran shi ba kamar kai mai kwace anan malamai suka ce masu tare hanya suna shigowa a ciki ka amshe dukiyar shi ba da san ran shi ba ƙara ayi sharadi misali a ce duk wanda ya bi wannan hanyar akwai wata doka da aka sa na ya bada takarda kaza kenan ya sani zai bada cikin san dadin rai kuma ya san kudin nan akwai shafafiya idan ya bada kudin ga aikin da za a yi da kudin amma ba wani aiki da za a yi da kudi ya bada kudin shi a sace ya bada kudin shi wani ya taya ci da matar shi wani ya taya gina gida ka tabarin gida da kudin shi ya ƙara aure da kudin shi to wannan haramun ne jama'a matukar dai babu shafafiya a cikin duki yadda ake amsa to mu kiyaye mu kiyaye ciyar da matanmu da ɗiyanmu da haramun wal aklu bis shafa'ati da ci da ceto haramun ne ci da ceto an san ci da ceto a ci da ceto shine misali a a amshe kayan mutum sai ka zo ka ce to yanzu mai gida don Allah a sakan mai kayan shi sai ya ce sai ka bada miliyan guda sai ya zo inda kake ce na bashi hakuri ya ƙi hakuri amma yanzu don Allah ka kawo miliyan biyu zan je in ƙara lallaɓen shi shi yana ta murna sai ya bada miliyan biyu sai ka je ka bada miliyan guda sai ka riƙe miliyan guda to shi ake cima ci da ceto shi yana ganin ka cece shi alhali cin amana shi kai wal aklu bi shafa'ati aw bi dini ko ci da addini haramun ne ci da addini malamai mu kiyaye ci da addini mu kiyaye ci da addini malamai da haka malami duk abin da ke kawo irin waɗannan ƙarairayi na ci da addini duka rashin sana'a ne sai ya ƙirƙiro wani labari wanda la la asasa lahu min as-siha ya ƙirƙiro wani labari dan ya samu ya dan gyara gidan shi saboda babu sana'a yasa za ka yi iske kullum cikin kirkire-kirkiren labaru ake da haka mu kiyayi ci da addini na daga cikin ci da addini abin da ya yawa a yanzu za ka iske masu yawo da sunan masallacin ne da 'yan akwaku wani haka ya yi yawace garin ga wata shekara a taimaka fi sabilillahi don gina masallaci ranar wani ya ce mai to mu tafi masallaci aka rasa wani masallaci ne wannan ci da addini kenan wa ta'khiru salati an awqatiha haramun ne ka jinkirta sallah game da lokutanta har lokacin sallah ya huce baka yi ba haramun ne wala yahillu lahu suhbatu fasiqin bai halitta ga musulmi ba yayi abutta ga fasiki ko sabon karatu ne to sai mu tashi anan amma ni ba nan sabon karatu yake garan ba ku sabon karatu ne to sai mu tashi anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh